الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابك ويقوتن ديا وتن المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقبرن مكة ومدينة ناري هكرا دبو ديا دليه حدود أربعين دبيو wanda ya zo daidai biyar ga watan tara a girgoriyan kalanda 2020 wannan shine kasadinmu na biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shuruɗuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin abu abdullah muhammad bin sa'id ibn rasalan allah maɗaukakin sarki ya masa rahama idan jama'ar musulmi ba su manta ba a sati da ya gabata mun fara muƙaddimar wannan littafi wanda mun tsaya a gabar da malin yake cewa fa ibadatuhu subhanahu hiya da'atuhu bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahzuri haka ne ko wa dhalika huwa haqiqatu dinil islam li'anna ma'ana al-islam al-istislamu lillahi ta'ala المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع هكذا والذل والخضوع تزام تاهنا عند مالك وكما أمر الله تعالى بعبادته وكما يدك جاء الله يا أمرني دا أبو تامش نهى عن عبادة سواه وحككما الله يهنى أبو تاوى وننسى الله ياتي أبو تامشي kuma ya kore bauta daga waninsa ya hana abota wani daban ba shi ba ƙala ta'ala Allah ya ce walaƙad ba'athna fi kulli ummatin rasulan haƙiƙa mun turo ko mun tada manzo a cikin dukkanin al'ummar da muka yi a duniya ba wata al'umma da Allah maɗaukakin sarki ya yi a duniyan nan face Allah sai da ya turo mata manzo al'ummar annabi nuhu Allah ya tura mata manzo al'ummar annabi musa Allah ya tura mata manzo al'ummar annabi isa Allah ya tura mata manzo babu wata al'umma da Allah ya tayar a cikin wannan duniyar face sanda ya tura mata manzo shine walaƙad ba'athna fi kulli ummatin rasula menene manzannin suke faɗawa wannan al'ummai suna ce musu a ni'budullaha mutane ku bautawa Allah wajtanibu tagut ku nisanci bautawa dukkanin dagut dukkanin abin da bautarsa take bayuwa zuwa ga bautar wani ba Allah ba ko yi masa hidima ko girmama shi yake ɗaukar irin ma'anar girmamawa da mutuntawa wanda ake wa Allah to kar ku yadda ku yi shi ina fata an fahimta suka gaya musu haka suna gaya musu haka wannan ya zo a cikin suratun nahli aya ta 36 wa qala ta'ala Allah ya sake cewa wa abudullaha jama'a ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'an kar ku masa shirka da komai wannan ya zo a cikin suratun nisa'i shi ma aya ta 36 abin mamaki can a cikin suratun nahali aya ta talatin da shida nan ma a cikin suratun nisa'i aya ta talatin da shida kuma duk ayoyin suna magana akan abauta wa Allah kar a haɗa shi da kowa cikin bauta ina fata ana fahimta shirka mummunan abu ne ita ne take rusa alkadarin bawa gaba ɗaya duk abin da bawa ya tattala na tarbiyya ya tattala na nutsuwa ya tattala na hankali da rikon amana matukar baya kan tafarki na tauhidi da aƙida aikin banza yake wallahi shine zaka ji wasu suna cewa waɗanda ba mu ba suna da mu'amala ka ba shi amana zai riƙe ka ɗora shi akan kayanka zai kula ma da shi na fata an fahimta ka ba shi bashi zai ci kuma zai dawo ma da bashinka duk abin da kai mu'amala da shi ta zamantakewa yana kula da wannan matsalar ɗaya shine hiba musulmi bane to ai wannan ita ce matsalar kuma ina fata an fahimta ai ko me ka tara in dai babu wannan tauhidin wallahi tallahi ka rushe ka rugurguje ka wargaje ka watse gaba daya na fata an fahimci magana shi musulmi wato baya rabuwa da jarrabawa gwargwadon yadda ka ce ka yi imani da Allah gwargwadon yadda Allah ke jarrabarka kuma jarrabawan nan tana zuwa ne ta fannoni da yawa wani Allah ya jarrabe shi a lafiyar jikin shi wani Allah ya jarrabe shi a cikin gidan shi ‘ya'yan shi da matan shi wani Allah ya jarrabe shi a dukiyar shi wani Allah ya jarrabe shi a ɗabi'un shi da halayen shi ya zamanto gahi musulmi amma kuma ba da hali mai kyau ba da ɗabi'a mai kyau ba da mu'amala mai kyau duk irin kalar mu'amalar da kai da shi sai ka gane cewa bai cika mutumin kirki ba to wannan malamai suka ce bai yiwuwa musulmi ya rayu babu irin waɗannan matsalolin domin shi ne cikatan jarrabawa ta musuluncin da Allah ya azurta shi da shi amma ma damar tauhidinsa rangadaɗau yake aƙidarsa garau take wallahi yana da babban rabo a tattare da shi ko da ku yana da matsala na tarbiyyar rayuwar shi jama'a kuna fahimta ma damar yana da aƙida mai inganci yana da tauhidi mai inganci to wannan yana nuna Allah ya jarrabe shi ne a wasu abubuwa amma kuma yana da wani babban lamarin da duk duniya kowa yake so ya samu wannan abu shine tauhidi domin ko me ka jewa da Allah shi a gobe kiyama komai kyawun abun komai ingancinsa wallahi in ka je babu tauhidi ba aƙida wuta za ka shiga kuma in ka shiga wutar ma ba za ka fito ba dawama za ka yi to kun ga ashe musulunci da aƙida da tauhidi ba ƙaramin abu ne mai girma ba ku duba ku ga girman sallah amma ba ka da tauhidi Allah ba zai karɓe ta ba na fata kuna fahimta tare da cewa sallan nan hiya a azamul ibadat duk cikin ibada ba wacce ya kai ta girma ba wacce ta kai ta girma ba wacce ta kai ta mutunci Allah da kansa yana rarrashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sallah ya kuma umarce mu da mu yi haƙuri mu nemi agaji da yin sallah Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala fa innaha lakabiratun illa alal khashi'ina wasta'inu ku nemi agajin Allah bis sabri ta hanyar haƙuri da rayuwa da haƙuri da ibada wasala kuma ku nemi agajin Allah da sallah sai ce fa inna hala kabiratu wallahi sallah tana da girma tana da wahalar kulawa illa alal khashi'ina sai ga wanda Allah ya sa su masu tsoron Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafirai suna gaya masa baƙaƙen maganganu suna gaya masa maganganu na cin zarafi da cin mutunci da Allah ya tashi sai ya haƙurtar da manzan Allah da sallah Allah ya ce walaƙad na alamu annaka yudhiqu sadruka bima yaqulu wallahi mun sani lalle kirjinka yakan yi kunci da abin da suke faɗa maka amma fasabbih bihamdi rabbika ka dinga tasbihi tare da gode wa ubangijinka wa kun minas sajidina ka shiga cikin masu sujuda kai ta sallah kawai ba abin da zai same ka amma tare da waɗannan abubuwa Allah ya nuna duk mutumin da ya shirka ba sallah ba ba azumi ba ko menene nasa wallahi sai ya rushe idan dai mushriki ne shi in dai yana da matsala a tauhidi in dai yana da damuwa a aƙida to ya ji a ransa komai nasa wargajajje ne Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin mun yi wahayi zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad kuma mun yi wahayi ga waɗanda suka zo kafin kai daga cikin annabawa mun ja kunnen kowa da kowa wallahi tallahi in ji Allah la'in lamun dinnan lamul qasam ne lamun ce ta rantsuwa Allah ya ce mun yi wahayi gare ka kai annabi Muhammad kuma mun yi wahayi ga annabawa dukansu wanda suka zo kafin kai da ka zama na ƙarshe wallahi in ji Allah shine la'in wallahi la'in ashrakta in kai shirka ko waninku a cikin annabawa ya shirka la yahbatanna amaluka wallahi aikinka sai ya rushe wala takunanna min al-khasirina kuma sai kayi asara na zuwanka duniya gaba daya wannan fa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah yake gaya wannan maganar kuma yake gaya wa annabawa gaba daya Allah da ya tashi a wata aya can da ya zaura duk ulul azumi na rusuli gaba daya kaf ɗinsu gaba ɗaya san da ya kama sunansu ƙarara a ƙarshen sunan sai ya ce wallahi da za su yi shirka walau ashraku da za su yi shirka lahabita anhum ma kanu ya amaluna duk abin da suka aikata na da'awa na tauhidi na abin nan na da'awa na kiran mutane ga addini na sallah na duk sai ya rushe to shi yasa in an zo ana magana akan shirka wallahi ka kasa kunne da kyau domin babu abin da zaka je wa Allah da shi gobe kiyama kuma ya zama akwai shirka a ciki wallahi kai rabu babu shi dan kasuwa ne kai duk abin da ya shafi shirka ko zuwa gidajen bokaye ko wani abin da ya shafi kulumboto ko kuma kalmomi da suke warware tauhidi da aƙida ko ayyuka da suke warware tauhidi ka ja baya ka rabu da su ma'aikacin gwamnati ne kai ka yi ƙoƙari kada ka haɗa da shirka cikin aikin gwamnatinka ɗan siyasa ne kai kada wani ya zo ya jima ƙarya ya ce honorable sai an yi kaza an yi kaza sannan ake cin zaɓe ƙarya ne wallahi wallahi ƙarya ne kada ka kuskura wani ya zo ya rugunsu maka cikin shirka don wai ka samu wani nasibi na duniya amma kuma ka rusa lahirarka kar ka yadda da wannan kowaye kai wallahi kai baya da shirka kai duk abin da kaga akwai shubuha a cikinta wanda shi buhar an kasa bambanta wannan abin shirka ne ko kuma yaya dai to yanzu to ya halatta to ka ce to ba ruwana ka fita a cikin abin annabawa da manzanni suna tsoron shirka mana saboda sun san tafi bom bala'i tafi abin nan guba ka san dai guba kasan asid yadda yake wargaza tufafi ko kasan yadda ruwan batir ke fatattaka kaya ko to na rantse muku da Allah shirka ta fi ruwan batir da bom da ainihin wato asid barna a cikin ayyukin bawa yanzu nan za ka lalata ma komai ta barka tsingarimi ka je gaban Allah ka shiga azabar da babu karewa babu iyaka Allah shiryar da mu Allah raba mu da shirka karamarta da babbarta Allah ɗora zukatanmu kan tauhidi da kuma kan aƙida saboda haka in Allah yarda daga cikin darussan da za mu yi yanzu muƙaddima muke yi za mu zo da guzurin wasu littattafai wanda suka yi magana akan anwa'u shirk nau'ukan shirka da kuma buga misalai daga cikin ayyukan da muke aikatawa a waɗannan zamunna da ma zamunna da suka gabata kai hadda misalan kalmomi da mutane suke yi na shirka duk insha Allahu ta'ala akwai babuka da idan mun iso za mu zo da waɗannan misalai za mu karanta wa al'umma domin kowa ya zamanto ala basira domin na faɗa muku wallahi dukkanin karatuttukan nan da kuka ga muna yi babu karatu wanda yake ɗauke da romo da mazar kwaila irin karatun tauhidi da aƙida amma ga wanda ya fahimta duk karatun da za a yi ma ka ji daɗinsa kuma ya zama kana jin kana fahimta kana ganewa ba karatun da zai zama fa'idarsa ta tabbata gare ka kuma ka ji daɗinsa daɗinsa na haƙiƙa irin a nuna maka Allah waye Allah ya ake mu'amalantar Allah yaya ake kaucewa wato yin shirka ga Allah ba abin da ya kai wannan muhimmanci a rayuwar musulmi Allah ya ganar da mu ya kuma fahimtar da mu shi ne yake cewa Allah ya ce wa abdullahi ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'an kar ku yi masa shirka da komai wa qala ta'ala Allah ya sake faɗa Allah ya ce faman yakfur bi taguti wanda duk ya kafirce wa tagutu wa yu'min billahi yayi imani da Allah faqad istamsaka to hakika yayi riqo bil urwatil wuthqa da igiyar Allah wacce take mai ƙarfi lamfi sama laha wanda ba za ta tsinke masa ba an gane magana da kyau ko a wani guri Allah ya ce wa a tasimo bi hablillahi ko wala me wa a tasimo bi hablillahi jami'an wala tafarraku ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayanku kada ku rarraba ita ce kalimatu shahada mawaƙi ke cewa tamassak bi hablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu wadin bi kitabillahi was sunanin lati atat ar rasulillahi tanju wa tarbahu wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina بذلك دان الأتقياء وأفصه ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجه ولا تقل للقرآن خلق قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مسره رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قالوا تنجو وتربه haka ya faɗa a cikin baitukansa na ha'iya yana magana a kan yadda musulmi ya kamata ya zama ya ce tamassak bi hablillah kai riko da igiyar Allah ai tamassak bi kalimati shahada kalimatu la ilaha illallah ka rike kalmar shahada kar kai wasa da ita wata bi'il huda kuma ka bi shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wala taku bid'iyyan kar ka zama dan bid'a tanzu idan kai haka zaka samu tsira a nan duniya da lahira wa tarbahu kuma zaka samu rabo duniya da lahira ina fata an fahimta ya ce wa ƙul ghairu makhluqin kalamu malikina ka ce musu lallai wato zancen ubangijinmu ba halitta ba ne ka ƙudurta wannan a ranka bidhalika dana al-atqiya wa afsahu da haka ne masu tsoron Allah suka yi addinin su ba su yi wasa ba yace wa din bi kitabillahi in za ka yi addini to ka kwaikwayo addininka daga cikin littafin Allah ne menene qur'ani wa sunanin lati da kuma sunnoni waɗanda a tat'ar rasulillahi waɗanda suka zo daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka kowa ya yi ƙoƙari ya riko da igiyar allah ita ce kalmar shahada ya kuma yi riko da abin da ya zo daga gurin manzan allah wa ma atakum rasulu fa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda annabi ya zo muku da shi Allah ya ce ku rike higgam abinda ya hana ku kuma ku ainihin wato hannu kuma ku zage ku yi aiki akan wannan kada ya zama a rayuwa kullum tunaninka da ajandarka shine me za ka samu na kuɗi me za ka samu na dukiya kullum tunaninka menene abin da ya shiga aljihunka menene abin da ya shiga cikinka ka ci ka sha ka yi teɓa ko ka mace kabari ya karɓa ka ruɓe tsutsa ta sharɓa ya ce yanzu me ya fi kyau ka zaɓa in ba farari da nafila ba ko ba haka ba ne ka ci ka sha ka yi teɓa ka yi ƙiba ka yi maiƙo har idan kana tafiya kana haki zufa na zuba saboda kitse ya ma yawa bawan Allah ina ma yadda kitsan nan ya ma yawa haka aƙida ta ma yawa ina ma yadda kitsan nan ya ma yawa haka tauhidi ya cika cikin kannan ya cika kwakwalwar kannan to amma ina ba haka bane ka ci ka sha ka yi ce ba ya ce ka mace kabari ya karba daga ka mutu kuma sai kabari ya ce mai komin kayana nan sai a ji a danna ka a ciki ka riɓe tsutsa ta sharɓa idan ka riɓe kuma a je a samu tsutsotsi suna circulating tsakanin kofar hancinka da bakinka da kunnanka da idanunka inna lillahi wa inna ilaihi raji'u wallahi bawa ba komai bane yace yanzu me yafi kyau ka zaɓa me ya fi kyau ka zaɓa in ba faradi da nafila ba in ba farilla da nafila ba kullum a ganka cikin ibada ba abin da ya fi kyau ka zaɓa a duniya sama da waɗannan haka dai ko ba haka ba wannan shine abin da ya kamata kowa ya yi ƙoƙari ya zaɓa ya tabbatar da cewa ba ajandarsa a rayuwa ita ce ci da sha da sutura da gidan zama da motar hawa da mashin da sauran sabgogi ba yau mutane sun wayi gari sabgoginsu na nema sabgoginsu na sutura sabgoginsu na abinci sabgoginsu na gidan zama sabgogin iyalai sabgogin biyan kudin makarantar yara sun yarda ya hana su bautar Allah da neman ilimin addini mutane da yawa sun yarda da wannan yana da kyau mutum ya raba rayuwarsa kashi biyu kamar yadda muka faɗa idan ka ba wa Allah 50 ka ba wa duniya 50 to aƙalla wannan za a ce da ɗan dama-dama amma so samu ba wa Allah sabinci ka ba wa duniyar ka taci ya zama a rayuwarka duniyarka ta ɗauki kaso talatin amma lahirarka ta ɗauka so saba'in wallahi duk wanda baya tunani dangane da irin waɗannan abubuwan tsakani da Allah yana da matsala fa yana da kyau kowanne musulmi ya sani babban abin da Allah ya turo mu duniyan nan shine bauta masa tare da neman ilimin bauta amma yanzu mun watsar mun zo muna ta abubuwan da muka ga dama to wallahi wannan kuskure ne in tuna maka in kamance tun kana ciki kun yi zance kai da rabbul arshi kace za ka bi shi kako amince da ibada ta yi baka yi musu ba ka riƙo wa'adi ga Allah za ka yin azumi da sallah hajji zakka ga kasala ta tsare ka cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba sai biredi da kek da masa sai zuma a cikin gurasa sai da jin wa'azi ka nisa kai zugun bai sa ka fasa aikin sabon ubangiji ba ko ba haka bane sai cin biredi sai cin kek sai cin masa sai biredi da kek da masa sai zuma a cikin gurasa gurasar ma ba za a ci ta haka ba sai ana ɗosano zuma ana abin nan sai da jin wa'azi ka nisa in an ma wa'azi an ma wa'azi ka ce shi ne sai ka ɗan nisa ka yi zugun kai shiru kada ta sauraro amma fa sauraron ka fa bai sa ka bar saban ubangiji ba jama'a haka muke ko ba haka muke ba wannan malami kusan shekara arba'in yanzu da mutuwarsa da ya waɗannan baituka amma yadda ka san yana rayuwa da mu a yau wallah haka ya dinga yin baituka an gane maganar da kyau ko Allah ya shirye da mu Allah ya dacar da mu Allah ya ganar da mu وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ko ko kuma wa qad bayyana azza wa jalla hakika Allah mai girma da daukaka ya bayyana anna man wahadahu lalle wanda ya kadaita shi wa akhlasa al-ibadata lahu kuma ya tsantsanta bauta gare shi walam yakhlit imanahu bi shirkin kuma bai takuda imaninsa da shirka ba kana min al'aminina fi duniya wal akhira Allahu akbar wannan ya zamanto cikin masu aminci duniya da lahira Allah ya bayyana mana haka Allah ya mana alkawari cewa duk mutumin da ya kadaita shi ya kuma tsantsanta ibada gare shi kuma bai takuɗa imaninsa da shirka ba domin akwai waɗanda khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an sun cakuɗa aikin alheri da wasu wanda suke munana sun cakuɗa tauhidi da aƙida to matsalar shi ne da ma a ce za ka cakuɗa ayyukan alheri ne da ayyukan saɓo to da sauƙi domin wannan ayyukan sabon ba za su rusa ayyukan alherin ba saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ka biyar da kyakkyawa akan mummuna sai ya goge ta ka kuma yi mu'amala da mutane da mu'amala mai kyau to inda batarnakar take inda rikicin yake shine kana ayyukan ibada kuma kana shirka to nan kam lalle ɗaya dole ya gusar da ɗaya in ma dai shirkar ka ta yi ƙarfi ta gusar da duk ayyukan alherinka in ma kuma ayyukan alherinka da ibadarka da tauhidinka da aƙidarka ya gusar da menene shirka lallai sai an samu ɗaya ya kau da ɗaya to nan ne in mutum ya kuskure ya bari shirkarsa ta kawar da tauhidinsa to ya shiga uku ba uku ba ma ya shiga tara uku sau uku ya samu matsala amma in Allah ya taimaki bawa tauhidinsa ya fatattaki shirkarsa ya wartaki shirkarsa to wannan ya yi rabu ya dace ya Allah ka sa mu cikin wanda suka yi wannan dacen ka sa mu cikin waɗanda suka yi wannan rabon ka ba mu iko tauhidinmu ya fatattaki shirkarmu ya Allah ka ba mu iko tauhidinmu ya rugurguza shirkarmu ya Allah Allah ka zauna da tauhidi a zukatanmu ka rusa shirka a zukatanmu wannan addu'a ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi da kansa na sha karanta muku ana cewa manza Allah na daga cikin addu'o'in da yake yakan yi addu'ar Allah ya tabbatar da tauhidi a zuciyarsa ya rusa shirka a zuciyarsa abin sai da addu'a dan ba karfinka bane ba dabararka bane ta inda za ka gane ba karfi bane ga ba dabara ba sai ka ga mutumin da ya fi ka ilimi wallahi in aka yi katari ma sai ya zama profeso haka ne ko ba haka ba ko ya zama wani dokta a ilimi kai ba ma maganar ilimin boko ba wallahi ka iya samun mutumin da idan ya balle da larabci sai an taro shi kai ba maganar larabci ba ka iya samun wanda ɗan gari ne a ƙur'ani haka ne ko ba haka ba ɗan gari ne a ƙur'ani ba wata aya da za a jawo bai faɗi aina take ba amma kuma wallahi sai ka same shi a dankare da shirka ana samu ko ba a samu ana samu ga sunan muna ta gani ka ji mutum malami ne wanda duk duniya ta yadda malami ne amma wallahi ba da aƙida ba da tauhidi yana ta maganganu na shirka kuma tare da hakan da rudin shaidan cewa abin da yake faɗa daidai ne to kai ashe sai ka gode wa Allah wataƙila ko izu biyu mai kyau baka da shi na hadda ko na tafsiri ko na fikihu baka da komai amma ka yarda ka kaɗaita Allah cikin bauta wallahi karkare na kanka wannan aƙidar da kake da ita da wannan tauhidin da kake da hi ingantacce ya fi wancan kasar gumin malami mahaddaci mai larabci amma kuma baya kan tauhidi mai kyau wallahi tallahi ba kwa biyu na bashi rantsuwa kun fahimci wannan maganar da kyau ku so wannan maganar ba a bar rainawa ba ce magana ce da za a tsaya a fahimce ta da kyau a kuma yi aiki da ita shi yasa kar ka damu sai ka tara yawan ilimi kawai ka damu ka fahimci ilimi kuma ka yi aiki da shi kar ya dame ka sai ka iya hadda sai ka iya kaza sai kar ya dame ma'ana ba muna cewa kuma kar ka yi ba ka yi amma kar ya zama wato kana cikin guilty kana cikin wata damuwa da bakin ciki saboda me saboda wai baka samu hadda kamar yadda wani ya samu ba abinda za ka tambayi kanka da kuma ya kamata ka damu kanka shine shin ka fahimci tauhidi ka fahimci aƙida ina fata kuna fahimta in Allah ya sa ka fahimci wannan kuma kana aiki da wannan wallahi ka samu babban rabon da ba kowa ya samu ba hatta cikin mahaddata da masu larabci ina ga ba ku fahimci wannan maganar ba a'a ba ku fahimta ba to alhamdulillah Allah ya ƙara fahimtar da mu shine yake cewa Allah ya yi alkawari cewa duk mutumin da ya bauta mishi ya kuma tsantsanta ibada gare shi kuma bai cakuɗa imaninsa da shirka ba kana min al'amini na fi duniya wal akhira yana cikin amintattu duniya da lahira Allahu akbar yasa za ka ga idan mutum ya cika da tauhidi wallahi sai ka gaba da kwandala malam amma Allah yana tafiya sai ka gan shi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali kaga fuskarsa tana haske malam kaga yanayinsa yana burge ka duk kayan da ya saka komai lalace wasu da rahin tsadarsu wallahi sai kaga sun zauna daram a jikin shi haka ne ko ba haka ba saboda me hasken tauhidi da aƙida wannan maganar da na faɗa muku fa ba shaci faɗi ba ne ba molanka ba ne haka Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani ya ce wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi haunan وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الله أكبر Allah ya ce bayan rahamanu la haula wala quwwata Allah ka saka mu cikin bayan rahamanu wa ibadur rahman bayan Allah ar-rahman ma'ana wanda Allah ya yarda su masu tauhidi ne da aqida su din suke bautawa ba wani ba domin idan Allah ya ce kai bawansa ne fa to Allah ka haye dan kai kana ta cewa ni bawan Allah ne ni bawan Allah ne madalla amma yanzu Allah ya yarda kai bawansa ne shine inda rikicin yake jama'a ku fahimci magana kai kwana dubu kana ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu ambota da gaskiya sai Allah zama ladanin anguwarku duka shin yadda kake faɗan nan Allah ya yarda a zuciyarka da aikinka haka ne jama'a kuna fahimtar magana shi yasa malamai suka ce idan Allah ya ambaci wani aiki sai ya ce yana son masu wannan aikin to ka yi ƙoƙari ka shiga cikin masu wannan aikin saboda wannan aikin da Allah ya ce yana son masu son shi abin nan yana son masu yin shi idan Allah ya taimake ka aikata kuma sai ya so ka to fa ka yi rabo domin ba abin mamaki ba ne don kai ka ce kana son Allah wa huwa allazi khalaqaka فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك haka ne ko ba haka ba wannan bolan kama ka ce kana son Allah domin ya ma duk abin da ya kamata ya yi maka wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin Allah ya ba mu abin da bai ba wa wani cikin talikai ba haka ne ko ba haka ba amma inda abin daɗin yake shine shi Allah ya ce yana son ka in har Allah ya ce yana son ka da shi kenan shi ne wani ya ga wani sahabi yana aikata wasu ayyuka masu kyau yake cewa laura aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la ahabbaka wallahi wani da annabi zai ganka wallahi da ya so ka saboda wannan aikin da kake yi jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko saboda haka shi Allah ya yarda kai bawansa ne ya yarda kai mai bauta ne gare ya yarda kai musulmi ne to wannan shi ne babban abin da ake bukata kuma shi ne arzikin da ya fi kowanne girma ba wai kai ka furta kai musulmi ba ne ko kuma kai ka furta kana son Allah ba wannan kai wajibi ne akan mu dukkan mu yarda mu furta haka amma babban fatan da muke shi ne Allah ya sa abin da muka furta nan a gurin Allah ma haka yake Allah ya sa haka to ta ina ne eh to ai gaskiya ne ai to an gane ko to shine yake cewa wannan ya kasance cikin amintattu duniya da lahira almuhtadina kuma su ne shiryayyu ila siratil mustaqim akan shiriyar Allah ko tafarkin Allah miƙaƙe ƙala ta'ala Allah ya ce allazina amanu lalle waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin sai ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba ma'ana da shirka ba ula'ika lahumul amnu waɗannan mutanen su suke da aminci na zaman lafiya a nan duniya wa hum muhtaduna kuma su ne shiryayyu suratul an'ami aya ta 80 da biyu ko ai allazina akhlasul ibadata lahu wahdahu abinda ake nufi da wannan magana shine waɗanda suka tsantsanta bauta ga Allah walam yakhlitu imanahum bi shirkin ba su cakuɗa imanin su da ainihin wato shirka ba wa hum bidhalika muwahhiduna lillahi ta'ala a hakan kuma suna masu bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala na fata an fahimta wallubuthu ko wallabuthu abinda ake nufi da allabuthu din nan inda yake cewa walam yalbisu imanahum ai alkhalatu shine takudawa ga imani ga shirka wa zulmu huna abinda ake nufi da zalunci a wannan aya ashirku ita ce shirka ma'ana mutum ya ce ya yi imani amma kuma yana shirka kaga munafurci kenan fa domin su ne yadda Allah ya siffanta su da wannan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'una munafurci kenan jama'a wanda ke fitar da mutum daga milla ta musulunci ya zama ga imani ga shirka Allah kiyaye mu عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه قال ليس كما تقولون ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم رواه البخاري ومسلم يا تبت عبد الله بن مسعود Allah ya ƙara wa Abdullahi ɗan Mas'ud yarda ya haɗa mu da shi a gidan annabi Muhammadu a jannatul firdausi ƙala yake cewa lamma nazalat lokacin da wannan aya ta sauka alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin dinnan waɗanda suka yi imani ba su tako da imaninsu da zalunci ba ƙulna ya rasulallah ɗan mas'ud ya ce sai muka tambayi manzon Allah ayyuna lam yazlim nafsahu to in dai haka ne kowa zama dan wuta kenan ya rasulullahi waye ne ko bai taba zaluntar kansa ba akwai wanda bai taba yin zalunci ba ko baka taba zaluntar wanda ka taba zaluntar kanka ko ba haka bane yace to in dai haka ne ya rasulullahi kowa ya zama dan wuta dan ba wanda zai daga hannu a cikin mu nan kaf yace bai taba zalunci ba ina fata an fahimta kala sai manzan Allah ya ce laisa kamata ƙuluna ba irin zaluncin da kuke faɗa tsakanin wane ya cinye dukiyar wane wane ya daki wane wane ya zaki ba wannan zaluncin ake magana ba shi ma zalunci ne amma ba irinsa muke magana ba in ba ku manta ba mun yi siris hutubobi a zulmu wa zalimuna zalunci da azzalumai ku je ku neme su kusan guda hudu ne ko guda biyar muka yi su mun yi magana akan nau'ukan zalunci gaba ɗaya zalunci wanda yake ɗaukar ma'anar shirka da zalunci wanda yake ɗaukar ma'anar zalunci da zaluntar kai da zaluntar al'umma da zaluntar addini duk mun yi bayani wanda duk ke son wannan ya nemi ma'aikatanmu ya ce su tura masa siris na kudubobin azulmu wa zalimuna zalunci da azzalumai za a ji bayani dalla dalla a kai yake cewa ba wannan zaluncin ake magana ba alam tasma'u ila qawli luqman libnihi ba ku ji maganar da luqman yake faɗa wa ɗan shi bane yana ce masa ya bunayya la tushrik billah ya kai ɗana kar kai shirka ga Allah inna shirka la zulmun azimun lalle shirka zalunci ne babba kaga anan Allah sai ya kira shirka da ne da zalunci to anan ana nufin zalunci na shirka ba zalunci na cutar wani ko na ha'intar wani ko na tauyewa wani haƙƙi ba jama'a kuna fahimta to wannan shine wannan ya zo a cikin suratul luqman aya ta goma sha uku wannan hadisi imamul bukhari ya rawaice shi a nambar hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya da kuma nambar hadisi na dubu uku da ɗari biyu da arba'in da shida muslim ma ya rawaito shi a nambar hadisi na ɗari ɗaya da ashirin da hudu ina fata an fahimta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wa sahabbai wannan magana na cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtaduna ana nufin zalunci na shirka ba wai normal zalunci ba sai malam yace walaqad bayyanat kalimatu tauhid at-tauhida hakika kalmar tauhidi ta bayyana mana hakikanin tauhidi a'azama bayanin wa akmalahu ta mana mafi girman bayani na tauhidin kuma ta mi mana mafi cikar bayani na wannan tauhidi wahiyar kalimatul azima ita ce kalman nan mai girma la ilaha illallah ita ce la ilaha illallah hiyar lati shahida Allahu ta'ala bi hali nafsihi ita ce fa kalmar da Allah da kansa ya ce shi ma ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai shi na fata an fahimta kai ka san maganan ba ta wasa ba ce wato Allah san da kamar yadda aka ce kai ka shaida babu abubuwa da gaskiya sai Allah shi ma Allah sai ya lizumta wa kansa shi ma kansa Allah ya yarda shi babu abubuwa da gaskiya sai shi maganar ba karama ba ce ina fata kuna fahimtar magana kuma an yi haka ne don a nuna ma girman kalmar wato Allah da kansa san da ya ce ashhadu Allah ilaha illa ana ni Allah na shaida la ilaha illallah ni Allah na shaida babu abin bauta da gaskiya sai ni kalmar ba karama ba ce malam eh in dai har Allah da kansa shi ma san da ya shaida ta to ashe kuwa da ni da kai ya zama dole mu ko ba haka bane jama'a ya zama wajibin mu ya zama tilas mu shaida da ita an gane ko yace ita ce wacce Allah ya shaida da ita da kansa wa shahida bi halahu mala'ikatuhu sannan Allah kuma ya ce mala'iku sun shaida da ita to kaga mala'iku yanzu sun samu shaida daga gurin Allah su sun samu shaida Allah ya yarda cewa sun shaida babu ambona da gaskiya sai Allah wannan dalilin ya sa su mala'iku ba ‘yan wuta ba ne kuma babu mai shirka cikin mala'iku domin Allah ne ba da shaidar cewa su masu menene masu shaidawa ne saboda haka la ya asuna Allah ma amara suna kan tafarki dodar duk mala'ikun Allah yan aljanna ne amma kaga yahudu da ke mutanen banza ne sanda suka zagi mala'ikun Allah suka zagi jibrilu an gane magana da kyau ko suka zagi jibrilu suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ke zuwa maka da wahayi sai ya ce musu jibiru he suka ce zaka aduwuna ta wannan ai abokin gabar mu ne sai Allah ya ce kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minina man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa kutubihi ko ورسله واليوم الآخر فإن الله عدو للكافرين أو كما قال الله تعالى Allah ya ce ka ce musu wai suka tambayi annabi su yanzu abin da ya rage musu su yi imani da manzon Allah shine annabi ya gaya musu wanne mala'ika ne cikin mala'iku yake zuwa masa da sako daga gurin Allah sai ya ce musu mala'ika jibril sai suka ce a ashe ka faɗi ba za mu bi ka ba yace me dalili yace ai ba suka ce ai duk mala'iku ba maƙi mu irin jibril ai abokin gabar mu ne wannan ka ji mutane da bari da ta yi bera bari mutumin da baku taba ganin sa ba dan Allah ya taba ganin mala'ika to ta yaya zama abokin gabarka ina fata an fahimta ai in ka ga mala'ika ɗayan biyu ne in ma ka zo mutuwa in ma kuma an zo ɗanɗana ma azaba Allah ya sawwaƙi yasa Allah ya ce yauma yarawna mala'ikata babu shira yauma idhil mujrimina ranar da kuka ga mala'ika a ranar kuma ba albishir ga mujrimai wa ya koro hijiran mahajura za su dinga cewa kaura kaura ya Allah na fata an fahimta kaji wanda ba su taba gani ba amma wai shine abokin gabansu ho sai yahudu masu taya bera bari sai Allah ya ce man kana aduwwan li jibrila duk wanda ya ce hi makiyin jibrilu ne to fa innahu nazzalahu ala qalbika shi din nan dai shi muka turo ya sauke maka qur'ani a zuciyarka bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minina Allah ya sake cewa man kana aduwan lillahi Allah bai tsaya nan ba wanda di ya zama makiyin Allah ne kaga kenan yanzu gabarka da Jibrilu ta haifar maka da gaba dawa da Allah sai Allah ya dauki fakan kawai gaba daya ma yace zuba da Jibrilu kuke gaba ba da ni kuke gaba man kana aduwan lillahi wa malaikatihi kuma yake gaba da mala'ikun Allah wa kutubihi ko wa jibrila kai wa mikala jibrila da mika'ila sai Allah ya ce fa inna Allah aduwwun lil kafirina Allah shi ma baya son kafirai yanzu kaga wannan matsalar ta ja musu matsala guda uku na farko yanzu Allah ya kafirta saboda sun ce ba sa son jibrilu na fata an fahimta na biyu Allah ya kulla gaba da su su ma su gaba suke da jibrilu sai Allah ya ce to ni ma na shiga cikin wannan fada na fata an fahimta magana na uku Allah ya tabbatar da su cikin azaba ina fata an fahimci magana to shi yasa ba a gaba da mala'ika idan aka ambaci sunansa ka ce alaihi salatu wassalam Allah ya ƙara wa jibrilu aminci ya ƙara masa kusanci da Allah ya ƙara masa daraja da kima da martaba kamar yadda ake yi wa annabawa da sahabbai takensu to su ma a yi musu takensu sai a zauna lafiya da Allah ko to Allah zaunar da mu lafiya da ubangijinmu shi ne wannan to shi ne yake cewa ya shaida cewa mala'ikunsa ma sun shaida ta wa ulul ilmi sannan Allah ya ce ma'abota ilimi ma sun shaida ta min khalqihi daga cikin halittunsa to kaga shi yasa duk mutumin da Allah ya ba shi ilimi mana wato ya masa ni'ima mana sai dai idan ya lalata kansa an gane magana da kyau ku wallahi idan kana da karatu ba na ilimin addini ba har ka kai matakin ka karantar da mutane wallahi Allah ya ma ni'ima sai dai fa idan ka wulakanta kanka to wannan kuma shikenan wannan kai ka jawo wa kanka kuma amma daraja dai Allah ya ma yanzu ku duba ku ga jama'a da Allah ya shaidar wa kansa cewa shi ya shaida babu an bauta da gaskiya sai shi sai ce mala'iku ma ya shaida ba sun shaida babu an bauta da gaskiya sai shi sai ce masu ilimi ma sun shaida babu an bauta da gaskiya sai shi kuma ku duba wata hikima ta Allah sai Allah bai ce wal ulama'u ba bai ce malamai ba domin ba malamai ba ne kare masu ilimi ba wato hi ilimi gaibu ne da kake ganin sa kana iya raina mutum kuma billahi allazi la ilaha illa huwa ya wujujjiga ka a karatu billahi allazi ya baka a jikinka wallahi sai ka ji ka raina kanka jama'a haka ne ko ba haka ba don haka Allah da ya tahi bai ce wal ulama'u ba sai ya ce wa ulul ilmi masu ilimi ta iya yi wa malam wanda kawai kake gani kai ka dauka shi ne kaɗai malami a cikin masu sauraren shi akwai wanda zai zaune da shi ya karantar da shi kai baka sani ba jama'a kuna fahimtar maganar nan da kyau ku yasa karkare na dan adam kuma karkare na iliminsa karkare na bai wadda Allah ya yi wa wani ta wani abokinmu kullum tuna wannan abin sai na yi dariya za su yi faɗa ne da wani yaro yaro ne ƙarami haka ba wani babba ba ne sai je cire riga ya fito daga hiye singileti ya cire dogon wando daga hihe gajeren wando ya zo ya ɗauki balance sai wanda daga cikin abokin mai ce masa habawa ne yanzu da Allah dan wannan yaron hine har da cire mai riga har da cire dogon wando ka fito daga gajeren wando ya ce kai na san baiwa da Allah ya masa ana ganin yaran kato shi kuma dan mai tsitsi matso kusa da shi ya dinga daga ne yana nana da kasa ya ce gara na shirya da gaske kuma haka ne wallahi duk wanda ka gani baka san baiwar da Allah ya marfa to haka a ilimin ma kana ganin mutum ne kawai baka san baiwar da Allah ya masa ba sai wata tattaunawa ta hada ku da shi ya wujijjiga ka wallahi ka rasa ina zaka sa kanka saboda ka karkare na kowa kawai kai Allah ya baka wani ilimi ka sani eh to falillahi alhamdu ya ma ni'ima ka gode masa kuma ka ci gaba da neman ƙari ina fata kuna fahimta sannan duk wanda Allah ya haɗa ka mu'amala da hi ba hi darajarsa an gane maganar da kyau ku ba hi darajarsa yanzu ba ku gani malaman bid'an nan sun raina malam Musa Yusuf Asadu Sunna amma yana nan ya gallabe su a social media ya hana kowa magana ko ba haka ko ai masu social media suna bibiya ai ya hana kowa duk ya wujujjiga su gaba daya amma fa yaro suke ce masa amma fa ya hana su magana ina fata fahimci magana saboda karatu baiwa ce ni'ima ce ta ubangiji boyayyen abu ne gaibu ne Allah ne kadai ya san me ya kimsawa bawansa sai kuma hi bawan da Allah ya kimsawa saboda haka kowa ka haɗu da hi ka ba shi darajarsa to Allah shirye da mu shi ne yake cewa menene eh kama ƙara ta'ala ko kama yadda Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani Allah ce shahida Allah Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa lalle babu an bautawa da gaskiya sai Allah wal mala'ikatu kuma mala'iku ma sun shaida haka wa ulul ilmi masu ilimi ma sun shaida haka qa'iman bil suna tsaye da adalci la ilaha illa huwa al-azizul hakim babu an bauta da gaskiya sai Allah al-azizu mabuwayi al-hakimu mai hikima an gane ko malam yace fa la ilaha illa Allah to kaga wannan kalma ta la ilaha illa Allah kalimatul islam ita ce kalmar musulunci duk wanda ka ganshi a cikin musulunci to ta nan ya shigo kuma in zai fita ma ta nan zai fita ina fata an fahimta saboda haka kar ka yadda kai wasa da ita domin ita ce kofar shiga musulunci ita ce kofar fita ka riƙe ta gam ka kuma kula da ma'anoninta za mu zo za mu magana akan ma'anoninta kuma in Allah da cikin wannan darasi da za mu zo mu yi za mu ba da asamin sosai akwai gabar da za mu tsaya sai mun yi kamar sati hudu wallahi muna nukata akwai gaba da take magana akan me ma'anan la ilaha illallah akwai gaba da take magana akan menene shurutu la ilaha illallah sharuɗan la ilaha illallah akwai magana gaba da take magana akan nawaqidu la ilaha illallah abubuwan da suke warware la ilaha illallah wannan gabar za mu tsaya sai kusan kowa in so samu ne ya iya wannan gabar daram in ma idan mun yi karatu za mu kashe na'urori na social media mai ta nikawa mai ta maimaitawa har sai kowa ya rike wallah za mu iya yin haka jama'a in dai a tauhidi ne mu babu bata lokaci wallahi gyara lokacin muke yi sai mu zauna a nan mai ta nika waɗannan abubuwan ina faɗa kuna faɗa ina faɗa kuna faɗa har sai kowa mun ji ya iya wallahi shine gatan mu kuma in za mu yi sati bakwai akan gabar muna maimaita ta don kowa ya iya wallahi za mu tsaya sai kowa ya iya da izinin Allah saboda so muke yi kowa ya tafi aljanna Allah ya tafiyar da mu aljanna gaba daya kowa tauhidinsa ya gyaru ya san waɗannan abubuwan kuma ya kiyaye su saboda haka idan mun gama karatu tiyori an karanta an fassara an yi bayani an fahimta sai mu ce to duk ku kashe mana na'urori na fata an fahimta na faɗa ku faɗa na faɗa ku faɗa na faɗa sai kowa ya iya sannan sai mu tafi in ba mu iya ba gobe mu sake dawa ko sati mu sake dawowa mu ɗora karatu sai mu sake dawowa wannan gurin na faɗa ku faɗa na har kowa ya iya da izinin Allah Allah ba mu ikon haka to wannan shine saboda haka yake cewa fala ilaha illallahu wannan la ilaha illallahu din kalimatul islam ita ce kalmar musulunci la yasihu islamu ahadin illa bi ma'rifati ma wudi'at lahu musuluncin mutum baya inganta har sai ya san abin da aka ɗora wannan kalmar saboda shi ma'ana dalilin da yasa ake so a fahimci wannan kalma wa dallat alaihi sai ya san me wannan kalma take nuni zuwa gare shi wa qabulihi kuma sai ya karba abin da kalmar take ta, ta ainihin wato zo da shi wal inqiyadi lil amal bihi kuma sai ya jawo zuwa ga aikin da kalmar take so yayi jama'a kuna fahimtar magana dole sai ka fahimci waɗannan abubuwan gaba da yan uwa kamar da yadda ya faɗa muku yau ban dan ji daɗi ba kaɗan kuma tun ɗazuma an nuna min lokaci yayi amma wallahi wani abin mamaki yanzu haka bana jin ciwon kan nan wallahi wallahi amma wallahi kamar zan koma ga su malam rabiu na ce musu gaskiya ba za mu yi haƙuri bai Allah ya saka baban Maryam ya karfafe ne yace ka shigo in Allah da kana fara karatun zaka ji ciwon kan babu kuma wallahi yanzu bana jin sa Allah ya sa ya tafi kenan insha Allah duk Allah ya ba mu lafiya to za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana haza huwa ma indiyo billahi tawfiq wa salamu alaikum wa rahmatullahi